فاصبروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من gode wa Allah wadda ya sake ƙaddara dawowarmu yau 22 ga watan Ramadan 447 wadda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan uku hijiran masihiyya dubu biyu da ashirin da shida a muna cikin a suratul tauba za mu tashi daga aya ta biyar wa in ahadin minal mushrikina astajaraka وإن أحد من المشركين استجارك آية تبير سام تاسو بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون آه وإن أحد ya rasulallah ɗan adam idan wani mutum minan mashirki na daga cikin kafirai masu bauta wa dodanni marfu'un ne bifilin fassirhu to idan wani daga cikin kafirai astajaraka ya nemi mafakarka ya nemi ka bashi mafaka asta amanaka min alqabli wato ya nemi amincewarka min alqabli daga kisa to dama ba da mafaka ana yin ta tunda Allah ya yi duniya zaka ba wa mutum mafaka shi yasa muke jin wani lokaci zaka je wani ya tafi ya yi gudun hijira ya je wata ƙasa ya je neman mafaka sai mafakar shi ne ka ba wa mutum masauki wataƙila a ƙasarsu ana nemansa ruwa a jallo ana so a kashe shi ko ana so a kama shi to amma wancan ƙasar sai ta karɓe shi ta ba shi wurin zama ko an tambaye shi ana buƙatansa a ƙasarsu duk da wata diplomasiya da suke yi ba za su ba da shi ba to ai shi ne mafakar ɗin to wannan tun da Allah ya duniya dama ana yin ta to shi ne ubangiji ya gaya manzon Allah idan wani daga cikin kafirai ya nemi mafakarka asta'amanaka ya nemi amincewarka minan ƙabli ka kare shi daga kisa fa to ka ba shi mafakan shi ya sa manzon Allah ke cewa dubbansa atika ajarna man ajirti ya, ya ummi hani haka ya fi gaya mata wani ne sai bina ali ya sa shi a gaba zai kashe shi sai je shiga ɗakinta sai ta kama ɗakinta kulle shi kuma sai bina ali ya ce maza maza ta miƙa masa wannan mutum zai kashe shi ita kuma ta kama ƙofan ɗakinta ta kulle shi kenan ta fita ta je wajen manzon Allah ta nema masa mafaka a wurinta to shi kenan sai manzon Allah ya bata mafaka sai sayidina Aliyu ya bar shi to saboda haka ana ba wa mutum mata abun nan mafaka saboda ya tsira da wato ransa ko kuma ya tsira da mutuncinsa zuwa lokacin da abin da ya same shi ya laba idan yana so sai ya koma ƙasarsu to wannan shine kenan to shine ta fajiru to ku amince masa aminu kenan hatta yasma'a kalam Allah ku bashi mafakar har ya saurari maganar Allah shine alqur'ani eh ba kun bashi mafaka ba eh to yana zaune a cikin ku ba musulmi bane amma kuma yana ganin activities naku ko musulmi yaya kuke ibadanku kuma yana jin yadda kuke karatun alkur'ani to idan aka yi sa'a sai ba da mafakan nan ta yi amfani ba da mafakar sai ta yi amfani wannan kenan to shi yasa Allah ya ce a bawa shi wannan mutumin da ya nemi mafaka mafaka har ya saurare maganar Allah shine alƙur'ani fa ya tadabbarahu sai ya sa mata lura wataƙila idan yana ji ana karatun alƙur'ani a matsayinsa na wanda aka ba wa mafaka to zai mai da hankali ya sa lura game da wannan ƙur'ani da ake karantawa wa ya lamu kaifiyatar dini kuma ta nan ne zai san yadda ake yin addinin musulunci kuma ta nan ne zai ji karatun alkur'ani wa ma an dawa alaihi min almahasin da abun da alkur'ani ya kunsa na kyawawan ɗabi'u da kuma shiryarwa to idan mafakan tasa ta ƙare sai ce sun ma'abulin kuma amana sannan ka ɗauke shi ka idar da shi ma'amintarsa ai magu amnihi wurin da ike da aminci wurin da in an kai shi ya tabbata ba abin da zai same shi ina ne shi ne ya ce wa huwa daru ƙaunihi shi ne ƙasarsu gidan ‘yan uwansa ai ƙoƙari a kai shi gidajen ‘yan uwansa inda zai samu lafiya in lam yu'min idan ma bai musulunta ba amma a ɗauke shi a kai shi ma'amintarsa inda dai ya tabbata in ya iso wannan wurin babu abun da zai same shi liyanzura fi amurki saboda ya duba lamarinsa ciwon nan mutum zalikan maskur wannan abin da aka ambata na bawa mutum kafiri mafaka a ƙasar musulmi saboda ya saurari alƙur'ani ya ga yadda suke ibada bi annan saboda su dalili kenan ana kiran wannan ba'us sababiyya bi annahum saboda dalili su din nan kaumun mutane ne la yalamuna dinallahi basu san addinin Allah ba a gani baƙin addinin ne don haka ba su san addinin Allah ba fala budda lahum saboda haka babu shakka babu mafita gare su min sima'il qur'an akwai buƙatan wanda ba musulmi ba ya saurari wannan alqur'ani li ya'lamu saboda su san malahum abun da ke gare su min sawabi na lada in amano idan sun yi imani da alkur'ani kaga ya fi ƙur'ani ana karanta shi irin karatun ƙira'atu wa tadabbur karatu na aje a sa lura karatu na a yi a fahimta to idan ya saurara to zai san abun da ke gare shi na lada idan har ya yi imani da wannan alkur'ani to a nan ne kuma zai san za su san wa ma alayhim min al-iqabi abunda yake kansu na azaba in lam yu'minu idan ba su yi imani ba to shine yace zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna eh dalili kuwa saboda su din nan ah, mutane ne wanda ba su san dinan lahi addinin Allah ba to shi yasa ma aka ce a bawa kafiri mafaka saboda ya saurari wannan alqur'ani in ba wai in ya zo wajen ka ka kore shi ba to wannan kenan ah, kaifa yakunu eh, haka ne ko kaifa yakunu lil mushrikin كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف انتهى أحد القوري عند الله أو الله وعند رسوله دكما أو منزلسه ya kunu lil mushrikina zai kasance ga wato kafirai kaga babu ai ma'ana la ya kunu ai la ya kunu ma'ana ba yadda za a yi alƙawari a wurin Allah da kuma alƙawari a wurin manzon Allah ya kasance tsakanin Allah da manzonsa da kuma kafirai ba zai yi ba shi yasa aka soke alƙawarin je ai mun karanta ba yadda za a yi alkawari ya kasance tsakanin Allah da manzonsa da kuma kafirai Ihin. to duk wani alkawarin da aka yi da su ma an riga an soke an yi condemning na wannan ya zama invalid bai da amfani domin kafiru na alhali su kafirai ne su masu bauta wa dodannin nan billahi da Allah sun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzonsa to yaya Allah zai yi ya riƙi alƙawari tsakaninsa da su yaya manzon Allah zai riƙi alƙawari tsakaninsa da su alhali su din nan gadirun mayaudara ne la yarqubuna fikum illa wala zimma sai ce illan ladina ahadtum sai dai waɗanda kuka ƙulla alƙawari da su inda masjidul haram a wurin masallacin harami yawmal hudaybiya ranar trinity of hudaybiya ranar da aka yi sulhun hudaybiya hudaybiya ismu makanin sunan wani wuri ne baina wa baina makkata sittata farasikin wato tsakanin wato hudaybiya da makka wato kamar nan ne wato farsaki goma eh farsaki shida to ya kusan kaman kilomita 20 kenan yanzu tsakanin wannan wuri da makka to a nan manzon Allah ya zo ya yada zango kamar yadda muka karanta jiya ya tura a gaya wa ƙurashawa kafiran makka masu bautar dodanni yana so ya shiga cikin garin makka ya yi umra ya fito su kuma suka ce ba zai yi babbana sai dai ya koma sai baɗi amma yanzu idan ya shigo ai duniyar larabawa za ta gansu su ɗin nan a sai ma ragage ne to wannan kenan to shi ne ce illan lazina ahattum sai dai kawai waɗanda kuka ƙulla alkawari da su a masallacin harami a ranar hudaybiya wa humu quraish su ne qurayshawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam almustasnuna min qablu wa'anda aka ware tun farko wannan wannan wannan sura din yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min almushrikina illa allazina hattum min al-mushrikeena summa la yanqusukum shay'an dinna to da su ake to wannan kenan sai yace a sune yahumul qurai sune qurayshawa masu bautawa dodanni sun ki yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa humul mustasnuna kenan to su ne ƙurashawan da aka ware aka ce banda su su kam za a cika musu alkawarinsu min qablu tun can gaba an yi maganansu famattaqamu lakum matuƙar sun tsaya muku sosai aqamu alal ahadi matuƙar dai suna tsaye sosai akan alkawarinsu da ku wa lam yanqubukum wa lam yanqusubuhu basu warware alkawarin da kuka yi da su ba fastajibu lahum to ku tsaya musu sosai su ma wannan shine matukar suna tsaye sosai akan alkawarin da kuka yi da su ba su warware ba ba su taba wani abu ba suna bin sharuɗa to kuma fastajibu lahum eh sai ku tsaye musu sosai alal wafa ya kan cika wannan alkawari shine alal wafa da yake nan wa ma sharɗiyatun kenan inna Allah saboda Allah yuhibbul muttaqina yana son cika alƙawari saboda idan baka da tsoron Allah ba za ka iya cika alƙawari ba in wa qad astaqama haƙiƙa kuma manzon Allah ya tsaya musu sosai wa qad astaqama annabiyya sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya musu akan alkawari ala ahadim akan alkawarin nasu kamar yadda Allah ya umurce shi hatta na qabu bi i'anati bani bakrin ala khuza'a har sai da su da kansu ne suka warware alkawarin nasu da taimakon da Qurayshawan suka yi wa bani bakrin akan bani khuza'a kuma wannan shi yasa manzon Allah kuma ya kai yaki makka aka yi conquest of makka wato aka ci yaki da makka to wannan kenan su da kansu suka zo suka warware alƙawari shi yasa manzon Allah ya yi buɗin makka shine ake cewa fathu makka har suran ma tana na ana kiran wannan sura suratul fathi to wannan kenan kaifa wa in yasaru alaykum kaifa wa in yazharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف وإن يسهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأموالهم وتاب قلوبهم وأكثرهم الفاسقون كيف يا يا أحد القبر يكون لهم زي كفن شيء داريسو وإن يسهروا alhali idan sun ci nasara alaikum a kanku su waɗannan kafiran idan suka ci nasara ba a kanku ya sfari bukun suka ci nasara gare ku layar ubu ba za su tsare yura'u ba za su tsare illan zumunta ba shine qarabatan fikum gare ku yana zimmata haka kuma ba za su tsare amana ba shine ahadan alkawarin da aka yi da su duk wannan idan sun ci nasara a kanku za su yi watsi da zumuntan da ke tsakani da ku za su yi watsi da alkawari da ke tsakanin ku da su in har su ne da nasara a kan ku bal yubuna kum a abin da zai biyo baya za su cutar da ku ne mastada'u gurgudun iyawarsu su waɗannan kafiran wa jumlatar sharri halin kenan sannan yubuna kum suna yardar da ku bi awayin da bakunansu bi kalamihim alhasan da maganganun su masu taɗi in sun zo suna maka magana su waɗannan kafiran da aka ƙulla alƙawari da su a baka kam ga shi nan maganganunsu za ka ce daidai ike da ayyukansu amma ba da sun ci nasara a kanku to za su yi watsi da dangantakan da ke tsakaninsu ba za su tsare wannan dangantaka ba ba za su tsare kuma alƙawari ba cutar da ku za su yi don haka suna yardar da ku da bakunansu sai maganganu masu daɗi kamar masu cika alkawari alhali su ba masu alkawari ba ne kaga Allah ya tona asirinsu kenan wata ba ƙulubun ƙulubun zukatansu kuma wata ba suna ƙi alwafawa bihi a ganin gashi a baki in ka ji maganarsu na masu cika alkawari ne amma zukatansu kuma sun ƙi to wannan kenan sun ki cika alkawari da aka yi da su wa aksaruhum ne dalili saboda mafi yawan su fasikuna fasikai ne menene fasikancin su naqibuna lil ahadi masu warware alkawari ne to saboda haka idan ba su warware alkawari ba to ko kuma ku tsaya musu kamar yadda suka tsaya muku sosai to daga ƙarshe sai aka zo kuma su ne ma suka warware alƙawari sai aka yi yaƙin makka shikenan magana ya ƙare ehem saboda eh, wa aksaruhumul fasiqun mafi yawan su fasikai ne masu warware alƙawari ashtarau bi ayatillah اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا سنسي سنسيا بآيات الله بآيوين الله شنو القرآن ثمنا قليلا sai suka sai ɓata da kuɗi ɗan kaɗan minar duniya na duniya ai mana tarafu ittibaha sai suka yi watsi da alkur'ani suka daina binta to shine sayar da ayoyin sayan ayoyin Allah ai eh mutum ya sayi bata ya canza batan da wato bata ya karbi ba- bata ya rike shine abin yin sa sai ya watsi kuma da gaskiya da shiriya to shine Allah yace sun sayi wato bata da ayoyin Allah shine alqur'ani samanan qalilan da kudi dan kadan min duniya na duniya ai taraku ittiba'aha ba wai kudi ne zaka fitar a aljihunka ka je ka saya ba ka biya mutum kudi a'a taraku ittiba'aha wato barin bin ayoyin Allah da yin hukunci da abin da Allah ya saukar din me yasa yake li shahawati saboda sha'awoyinsu saboda neman biyan bukatunsu irin wadda suke so walhawa da son zuciya to shi yasa sai suka sayi bata da ayoyin Allah da kuɗi ƴar kaɗan haka fasabbu baicin haka kuma sai suka kange mutane suka toge mutane suka hana mutane an sabilihi bin wato hanyarsa shine dinihi addininsa innahum lallai su din nan ma kanu yamaluna abinda suka kasance suna aikatawa sa'a ya nunana eh Allah wadarai da irin wannan aikin nasu da suke aikatawa biyu da shi amalahum haza wannan aikin nasu la yarqubuna fi mu'minin لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المهتدون
to kamar yadda ya ce fasaddu an sabilihi kaga sun kange mutane daga barin bin hanyarsa ai mana unnasa su wa'annan kafirai bayan ma sun sayi batar sai suka hana mutane min ittiba'i dinin islam suka hana mutane bin addinin musulunci wal iman da yin imani da Allah da manzonsa saboda mm, ayyukansu munana ne to sai Allah ya ce mana kirga abin da suke aikatawa lidalalihim saboda batar su din wa kubrin da kafircin su wa iblalihim gairihim da kuma batar da wasu da suke yi wai ba su takaita batar nasu ba ma a kansu a har da wasu ma suke batarwa to shine ce la yarqubuna fi mu'minin illa wa la zimma wa ulaika humul mutadun kaga waɗannan mutane la yarqubuna ba sa tsaron illan zumunta fi mu'minin ga mu'minai duk wata zumuntan da ke tsakanin ku da su idan ba suka ci nasara akan ka yi laƙanta ka za su yi ajiye wannan zumuntan za su yi a gefe wala zimmata kuma amanar ma ba sa tsare ta ba sa kiyaye ta watsi za su yi da ita su yi laƙanta ka ko su kashe ka wa ulaika lallai wannan humul mutaduna sune yan ta'adda ma'ana masu wuce gona da iri Ehe, ba a gama shuka gona ba an wuce gona an shiga gonan wani kai kuma gonan ka ma baka gama shukar ta ba to shine almu'tadina din kenan yan ta'adda kenan Allah ya kiyaye mu to fa in tabu فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
fa in tabu wa qamu salata wa atu zakat fa ikwanukum fid din wa nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun yace fa in tabu to waɗannan mutane idan suka tuba daga kafirci da ɓadda mutane da ɓadda kansu wa qamu salata suka tsayar da sallah wa atu zakata suka ba da zakka fa ikwanukum to dan uwanku ne eh fa hum ikwanukum fi dini ai su dan uwanku ne a addini to yanda wani ya shigo maka cikin wannan addinin naka ya bar wancan addini na kafirci to ba yau ya zama dan uwanka eh to wanda wanda ba musulmi ba ya musulunta ya shigo addinin musulunci to ya zama dan uwanka innamal mu'minuna ikhwatun kuma dama mumini ɗan uwan mumini ne to saboda haka idan suka tuba suka tsaye da sallah su shawa, suka ba da zakka to ƴan uwanku ne a cikin addini eh fa ikwanukum fi dini wa nufassilul ayati ubangiji yace muna rarrabe ayoyi ma'ana mu bayyinu ayati muna bayyana wa mutane ayoyinmu wannan ayoyin kuma da ƙaunin ya alamun da mutanen da suke da ilimi su ne ya tadabbaru na masu sawa ayoyin mudin wato lura to wannan kenan kaga sai ya fassara ya alamuna ɗin da ya tadabbaru na don mai ilimi shi ke sawa ayoyin Allah lura saboda mai yatta izuna su ne suke wa'azantuwa wa yuminuna bai sai su yi imani da shi to shi yasa yace li qaumin ya'lamuna din kenan wa inna kasu aymanahum وإن تكونوا أيمانهم من بعد عهدهم ولعنوا في دينكم فقاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون wa inna kasu aymanahum min ba'di ahadihim wa da'anu fi dinikum fa qatilu aymatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun wa inna kasu idan suka warware na abu suka warware aymanahum wato rantsuwoyin su mawasiqan al'auran da suka kulla da kukumu sahabbai min ba'di ahadin bayan kulla alƙawarin nasu wada anu sai suka yi suka kuma fi dinikum cikin addininku abu suka aibanta addini wa qatilu aimmatal kufri to ku yaƙi shugabannin kafirci ru'asa'ahu a nemi shugabannin kafircin a yaƙe su fi wafu zahir kenan mawdi'ul dami mudmar kenan innan saboda su la aimana lahum babu alƙawari gare su eh babu alƙawari gare su wa fi qira'atin bil kasb kenan la annahum wa taqila ala bashi yantahun za su hannu anil kubri daga kafircin aga idan aka yaƙi manyan to an karya ƙananan ai ba wa'anda za su dogara da su to don haka za su dona don an yi sa'a sai su musulunta gaba ɗaya ala tuqatiluna qauman ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
ألا تقاتلون قوما نقصوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا تقاتلون قوما ألا إن للتخصيص نه ألا نعم أسيب ذاك يأتي متاني با ألا تقاتلون قوما ashe ba za ku yaƙi mutanen nan ba na kasu waɗanda suka warware na abu suka warware aimanahum alƙawuransu ihudahum shi ne alƙawuransu yahammu alhali su ne ba suka yi niyya bi ifirajin rasuli ɗaura niyya ma suka yi za su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min makkata daga makka lamma ta shawaru lokacin da suka yi shawara fi game da shanin manzon Allah bidarin nitwa a wancan inda muka ba da tarihi wancan sati ai muka ce akwai su abu jahal har shaidan ma ya zo ya ba da shawara in wannan ya bayar a ce kai ya bayi ba to ai su kafiran nan na makka dole ne kawai ku yaƙe su shi ne Allah ya ce ana tuqatiluna qauman ba za ku yaƙi wa'annan mutanen ba na kasu waɗanda suka warware na qabu aimanan suka warware wato alƙawuran su shine uhudan alƙawuran su wa hammu gashi ma sun yi niyya bi girabi rasuli da fidda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi niyya ba ka gani za ku fidda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ai an takaita ne kawai alal ikraji amma har ma ma'a annahu wa ba'a minhum alhammu bil qadli har niyan kashe shi ma sun yi ka gani in Abu Jahl shawaran da ya bayar kenan ka gani a kashe shi ba wai sai fidda shi daga Makka bane a'a har da niyan kashe shi ma sun yi walhamdu bil isaac sun daura niyan daure shi ma ai aidan kuma to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ansa arwata yana cewa Allahumma kama akhrajatni kama akhrajtani ya Allah kamar yadda ka fitar da ni min ahabbil biladi ilayya daga mafi soyuwan gari a wurina don ba garin da manzon Allah fi so a duniya kamar makka sannan mutanensa suka kore shi daga wannan gari to sai ya ce ya Allah kamar yadda aka fitar da ni daga mafi soyuwar ƙasa a wurina faskini fi ahabbil biladi ilaika ka sama mini ƙasar da zan zauna wadda ita ce mafi soyuwar ƙasa a wurinka kaga sai Allah ya kai shi Madina a gani to yanzu a can ma manzon Allah yake ita Madina kenan to shine yace wa hamudu ikirajin rasul eh min makkata daga makka lamma ta shawari lokacin da suka yi shawarwari fi game da shanin sabbi dari mutuwa to wannan daro nubuwa din wato wani wuri ne dama wanda muka ce ana taruwa a wurin saboda duk wani shawara da taɗi na ƙasa to ita ce kuma gida da aka fara ginawa a makka wadani da kusurin kakan su shawan shi ya gina wannan gida wa utkilatil an fil masjid amma yanzu wannan garin nubuwa ɗin ya shiga cikin masallaci an shigar da shi cikin masallaci to yana nan a wurin da ake cewa muqamul hanafi to wannan kenan to shine Allah ya ce wa in badaikum alali ba su ne suka fara takarar takarar takarar ku da yaƙi bil itali da yaƙi awwala marra tun a karon farko su suka fara neman ku da yaƙi hai su ƙatali ku za'a yayin da suka yaƙi wannan ƙabila da ta ɓilla alƙawari da manzon Allah kula fa'ukum ai halifofinku ne ma'a bani bakirin tare da bani bakiri kuma yamna kuma an tuƙatilun haka ma Allah yana koɓe manzon Allah da sahabbai amma wannan koɓan ba ba wanda ya isa ya koɓi manzon Allah sai Allah Allah ne kawai za ka ji ya ce masa a basa wata walla an ja'ahul a'ma ka gani abasa wata walla ya haɗa fuska ya juya baya an ja a hul'a'ama saboda makaho ya zo masa to in banda Allah ba wanda isa ya gaya manzon Allah wannan shi ga ai bawansa ne eh zaka ji Allah yana yawan ambatonsa bawana wa annahu lamma qama abdullah subhanallazi asra bi abdihi lailan min al-masjid al-haram to bawansa ne sai Allah ne kai ya isa ya gaya masa haka amma wani bai isa ya gaya masa haka ba zaka bi yana cewa takshan nas wallahu ahqqu an takshahu mutane kake tsoro ya rasulullah Allah ne kai ya kamata ka ji tsoronsa ka gani cikin sha'anin zaidu da matansa to Allah yana gaya manzon Allah irin wannan a gani amma wani fa bai isa gaya manzon Allah irin wannan magana ba to wannan kenan to shine yace fa ma yamna'ukum an tuqatilu me zai hana ku yaƙar su su quraysha wannan da su wadanda kuka kulla alƙawari da su banu kuza'a qurayshawan sun taimaka waɗanda suka kulla alƙawari da su sune banu bakri suka je suka yaƙe su suka taimaka musu kuma da wato makamai to me zai hana ku yaƙar su a takashaunahum shin kuna tsoron su ne a takafunahum shin kuna tsoron su fallahu to in haka ne Allah ne ma a haƙo ya fi cancanta an takashahu da ku ji tsoron sa fi tarki qitalihim da barin yaƙar su in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'minai to wannan kenan qatiluhum yazimhumullah قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويجزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم ku yaƙe su su wannan ƙurashawa ya azabuhum Allah sai Allah ya azabtar da su bi qadlihim da kashe su bi aidikum da hannayenku Allah ne zai azabtar da su da kashe su da hannayen su sahabban waizin kuma ya kunyatar da su waizin ne ya kaskantar da su bil asiri da ribatansu wal qahri da kuma tunkwasa su wa yansurukum alaihim sai ya tam- ya taimake ku a kansu wa yasfi saboda ya warkar da su dura kirazan qaumin mu'minin mutane mu'minai bima fu'ida bihim saboda abinda aka yi da su hum banu kuza'a sune banu kuza'a wannan yana nuna mana a sai banu kuza'an din sun musulunta Ehe. wa yusilan gaiza qulubihim
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم to idan aka yi haka aka kashe su Allah ya azabtar da su da kashe su da hannayenku ya kunyatar da su ya kaskantar da su aka kama fursinonin yaƙi cikin ƙurashawan aka dunƙwasa su da ƙarfi ya ƙaharu kenan kana so ka fi ƙarfin mutum ya rasa yadda zai yi da kai dole gashi yana ganin ka amma bai da iko a kanka to ka riƙe ya ƙaharu kuma ya taimake ku a kansu ya warkar da ƙirazan mutane muminai da abin da aka yi musu su ne banu kuza'a din kenan wa yusiban gaiza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha'u wallahu alimun hakim wa yusiba saboda Allah ya tafiyar da gaiza qulubihim wato fushin ki zukatansu saboda abin yana damun banu kuza'a Qurayshawa sun taimaka wa bani Bakr da makamai sun taimake su da ƙarfi sun taimake su da abin hannu sun yaƙi banu kuza'a wanda shine musabbabi shine sila wadda ya sanya aka yi yaƙin wato makka aka yi fatu makka to shine yace sai ya tafiyar da kushin zukatansu kurba habbatin cikin da yake damunsu na abin da ƙurashawa suka yi musu wa yatubu Allah sai Allah ya karbi tuba ala man ya sha'u akan wanda ya ga dama bi ruju'i da dawowar sauran kafiran ila islam zuwa ga musulunci ka Abi Sufyan kaman Abi Sufyan sai da ya shekara 21 yana kafirci ehem don a fathu makka shi Abi Sufyan ya musulunta da kirma aka samu ya musulunta sannan kuma fa dan babban manzon Allah ne don abu sufyan dan haris ne haris kuma dan abdul muttalib ne to wannan kenan sarkin makka ne ka gani ƴaƴan baffane ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan yace wallahu alimun lallai Allah masani ne hakimun kuma mai hikima am hasibtum أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله قدير بما تعملون
أم حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله كبير بما تعملون أم كو بمعنى همدة الإنكار كينا شين أم حسبتم شين كنا زتو shin kuna tsammani wannan alhanza an bin nan a ne hamzatul inkar ne alhanza ne na inkari shi ne ce ko kuna zato ne an tudura ku a bar ku haka kawai kara a zube haka dan adam yake tsammani alif lam mim asiban nasu an yudraku wa hum la yuftanun Ubangiji ya ce shin mutane suna tsammani za a bar su ne haka kai ba za a jarrabe su ba don ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya barka haka kawai a ba zai yi ba ayasibul insanu an yutraka suda shin mutum yana tsammani wai za a bar shi ne kara zube ba za a jarrabe shi ba ba za a ce masa yi ba ba za a ce masa bari ba ba za a sa shi ba ba za a hana shi ba ba zai yi ba dole ne sai Allah ya jarrabe ka ko ta hanyar lafiyarka ko ta hanyar dukiyanka saboda ya ga haƙurinka a tasbirun wa kana rabbuka basira shin za ku yi haƙuri ai Allah yana gani wani a jarrabe shi ta amfanin gonansa wani kuma a jarrabe shi ta hanyar ƴaƴansa wani kuma a jarrabe shi bisa kansa wani kuma ta hanyar dukiyansa to saboda haka mu sani cewa Allah yana jarraba imaninmu amma duk wata jarraba wanda Allah zai yi wa bawansa ba zai jarrabe shi sama da imaninsa ba don da ya jarrabe ka sama da imanin ka kafircewa za ka yi duk wani abin da kaga Allah ya daura wa bawansa to yana daidai da imaninsa ne yana level na imaninsa ne amma idan ya zama high da imaninsa to shi kenan mutumin ya bauɗe eh don yanzu sai ce ni kan me na yi wa Allah ne ka gani me na yi wa Allah ne ni kam yawa suna faɗan haka ma to wannan jarabawan ta fi imanin su ƙarfi to haka dole ya kai ka ga kafircewa to shi yasa duk wata jarabawa da Allah yake yi wa bayansa idan har ka fahimci abin to baya wuce level na imaninka to imanin kuma hawa-hawa ne ka gani kamar yadda muka ce yanzu in imaninka ya kai wuka baya yanka abinda Allah ya sa a cikin wukan ne yake yin yanka yayi zai zama daidai da wanda kawai a wuka ya yanke ne ai ba zai zama daidai ba eh shi wuka ta yanke shi wuka ne ta yanke shi wani kuma yanzu aka wuka ba ta isa ta yanke shi ba a bar ma irin shan maganin wuka a'a imaninsa ne ya kai wuka ba ta isa ta yanka shi ba ka gani a abinda Allah ya sa a wukar ta yanka shi ita ce ta yanke shi ai don kana jin yunwa kai na samu tuwo na ce a'a ba tuwon da ka ci ne ya kosar da kai ba ai a akwai abinda Allah ya sa a tuwon ai da ka ji ka ci sai ka ji ka koshi Allah ne ya ciyar da kai ya kosar da kai haka in kana cikin inuwa ka gani kana cikin inuwa kana jin sanyi ka fito daga cikin rana kamar yadda ake garji yanzu sai ka shigo inuwa kai amma inuwan nan tana da sanyi wallahi har ba na son fita a ba inuwan ne take da sanyi ba a abinda Allah ya sa a cikin a karkashin itaciyan nan a cikin inuwan ita ce take da sanyi sai ka biyar inuwan tana da sanyi to sai imanin ka ya kai ka gani to saboda haka Allah ba zai bar mu haka ba dole ya jarrabe mu ya ga imaninmu eh kace ka yadda da Allah annabi Muhammadu manzonsa din nan to yaya imanin yake sai Allah ya jarrabe ka ya ga yadda imanin naka yake to Allah ya sa mu ce jarrabawa idan aka jarrabe mu wannan kenan amma sai mu dage da addu'a don mai la yaruddu al-qadara illa addu'a ba abin da yake mai da kaddara sai addu'a kuma Allah ya halicci ƙaddara kamun ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sai da aka halicci ƙaddara kamun halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin saboda haka duk abin da Allah ya rubuta zai same ka babu matsawa wannan abun zai same ka amma idan kana roƙon Allah kana addu'a kana yawaita addu'a ko da abun zai sauko tun da kaddara ne aka ce ya riga fata ko to idan zai sauko a hankali zai sauko inda a kaddara wata katuwar dutse ce za ta sauko kanka daga sama idan kana addu'a lallai za ta sauka amma kuma zai sauka ne a hankali har ya zo ya zauna haka amma da baka addu'a to sako dutsen kawai za a yi ya zo ya jibgu a kanka kawai a lokaci ɗaya sai ya gama da kai amma tun da kana addu'a to Allah yana kare ka kenan ka gani to a hankali wannan dutsen zai sauka har dai a kai ga wato dutsen nan kamar ajiye shi ne aka yi a kanka ba za ka sani ba ma amma me yasa ya sauka a kanka saboda ƙaddara sannan kuma shi wannan addu'a yana faɗa da duk wata masiban da Allah ya ɗaura maka to shi yasa malamai suka ce la yaruddul qadara illa du'a sannan idan Allah ya azurta ka da roƙon Allah ya azurta ka da amsa addu'anka din domin Allah ba zai amsa maka addu'anka ba ba zai sa maka ma sun ka roƙe shi ba ma din ba zai amsa maka ba amma kuma in za ka roƙi Allah uttullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah alhali kuna masu yaqini da lallai ya amsa muku eh ka roƙi Allah kai ya amsa maka to wannan shine to shine yace a yatubullahu haka ne ko wa sidan baiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha'u wallahu alimu hakim am hasibtum shin kuna tsammani kuna zato an tuba ku za a bar ku ne haka kawai walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum tun Allah bai tantance bai bayyana waɗanda suka yi jihadi ba minkum daga cikinku bi ikhlasin da ikhlasi ai Allah ba zai bar ku haka ba kuna gwane kuna haɗe kuna cakube da muminin kirki da kuma wato musulmi haka kawai wanda bai da imani ai ana haɗe ne a sai Allah ya jarraba ku saboda ne saboda saboda ya bayyana waɗanda suka yi jihadi minkum daga cikin ku bi ikhlasin da ikhlasi da zuciya ɗaya kenan minkum daga cikin ku walam yattajizu sannan kuma da suka yi imani suka yi jihadi din nan ba su riki yalijatan wasu masoya ba yalija daga wuruj ne shiga ne yuliju laila fi nahar wa yulidu nahara fi laili saka ce wa lijata to bayan sun yi ikilafin wa lam yattakizu sannan ba su riƙi wa lijatan wato wani masoyi ba baicin Allah min dunillahi baicin Allah wala rasulihi da kuma baicin manzon Allah walal mu'minina da kuma mu'minai wabi jagar duka na kenan masoya abokanai ka gani wa auliya da kuma masoya ma'ana walam tasharil mukhlisun walam yasharil mukhlisuna Allah zai bar ku haka kawai bai tantance masu imani da ikilasi ba daga cikin ku wa umul mawsufuna bima zukira sune waɗanda aka siffanta da abin da aka ambata min gairin daga wasunsu yanzu da aka yi yaƙi udu a nan aka ware musulmi na kirki na ƙwarai mumini na kirki na ƙwarai a nan kuma aka samu wato jabin musulmi su ne munafukai gashi suna tare da manzon Allah amma a sai ba sa son sa don Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da aka zo yakin udu ya je da munafukai ɗari uku kamun a fara yaji yace su ware kansu da suka ware yace su koma gida amma ba yana sallah da manzon Allah za a je yaƙi da shi ake yi in an yi wani abu sai su koma gefe suna kus kus kus kus kus kus ka gani to Allah ba zai bar mutane haka ba sai ya ware na ƙwarai shi kan ya san su amma yana so ya nuna wa duniya ne wa'annan ba da kuke gani kamar mutanen kirki ba su ne manyan makiya to shine am hasibtum an tudraku ko kuna tsammani za a bar ku walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu alhali kuma Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi da minkum daga cikin ku bi ikhlasin da ikhlasi sannan kuma walam yattakizu kuma basu riqi yalijatan wasu masoya ba min dunillahi kuma bayan Allah wala rasulihi da kuma manzonsa walal mu'minina da mu'minai wallahu saboda haka Allah kabirin mai ba da labarin abin da ike ɓoye ne kamar abin da ike bayyane shi ne manan wannan kabir bima ta maluna da abin da kuke aikatawa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبدت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون yace ma kana lil mushrikina wannan dalilin saukar wannan aya wa ma bada da ayoyin da suke bayanta anna jama'atan niru asai quraish akwai wasu jama'a daga shugabannin qurayshawa usuru yau mafadilin wa'anda aka kama su ranar badar to cikin shugabannin ƙureshawan minhum abbas ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai abbas babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kafirgumin attajiri ne yana da mahaukacin kudi shi abbas faqbala alayhim nafarun min ashabi rasulillah yu'ayyirunahum bishirk ba an kama su a matsayin fursunonin yaƙi ba har da shi al-abbas din babban manzon Allah shikenan sai wasu daga cikin sahabban manzon Allah wasu jama'a amma ba su kai goma ba don idan aka ce ma nafaru mutane ne da ba su kai goma ba in uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn a gani in an ce nafarin mutanen da ba su kai goma ba kaga anan Allah yana gaya wa manzon Allah akwai wasu jama'a ba su kai goma ba cikin aljami sun saurari wannan alqur'ani don abin da yake ga aljami yana gare mu abin da yake gare mu su ma Allah ya daura musu yadda Allah ya ce mu yi imani da manzon Allah haka su ma aljami shi yasa duk abin da muke yi tare muke yi yadda muke nan kuma ga aljami suke kuma sun ninka mu ma fiye da kashi goma saboda yawansu kuma duk inda ake wata harka ta ibada tare muke yi da su ka gani duk wani abin da ka sani muna yi muna yi tare da su to wannan kenan to sai wannan sahabbai sai suka rinka ganin waɗannan shugabannin ƙureshawa da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi a badar su kafirai ne masu bautar dodanni da suna aibanta su wa ja'ala ali ibn abi talib yubdiqu al-abbas shi sayyidina ali radiyallahu anhu yana kuban abbas babbansa a gani saboda abbas dan uwan abu talib ne kaga sai babban manzon Allah ne babban sayidina Ali ne to shi sayidina Ali sai yana dan opposing na shi al-Abbas da cewa lallai shi fa yana bauta wa gumaka sannan kuma gashi nan ya zo ma har zai yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa zai yaƙi ɗansa wa ƙabi'atu raini da yanke zumuntan da ke tsakaninsu wa qala al-abbas sai abbas yake cewa ma lakum kuruna masayina me yasa ku kam sai dai munanan ayyukan mu kawai kuke ta ambato ne abbas yake gaya wa su sayyidina ali me yasa sai munanan ayyukan mu kuke ambato wa taktumuna mahasina amma duk wasu alherin da muke muku me yasa ba kwa fada sai koyo shi kuke yi fa qila lahu wa hal lakum mahasin sai aka ce masa ha dama kuna da kyawawan ayyukan nan ban nema da za a faɗa eh to ba mu gani ba ku kafirai ne a matsayin kuma manzon Allah ɗanka ka zo kana yaƙansa har da dambun kuɗi ka zo da su aukiya ishirin na zinariya aukiya ɗaya kuma dirhami arba'in ne dirhami arba'in kuma daidai yake da dinari guda shida ka zo ku ne kuka ɗauki nauyin mayaƙa za ku ciyar da su a badar a zo a yi haƙi ɗanka to wani kyawawan ayyuka ne da ku ka gani ƙwale na ya ce eh muna da kyawawan ayyuka nanu abdalu minkum sai shi abbas ya ce a ai mun fi martaba da daraja na amurin masjidar haram mu ne ba muke raya masallacin harami amma ba a lokacin a matsayinsa shi Abbas fursunan yaƙi ne mu muke raya masallacin harami yayi kamun mu shiga hannunku ai mu ne da masallacin Kaba sai wanda muke so zai shiga wanda ba ma so bai isa ba wani hajjibul Kaba mu ne masu yi wa ɗakin Kaba hidima wa nasqil hajij kuma mu muke shayar da mahajjata ruwa wani fukul ani kuma mu muke sake ribatacce to da ya faɗi haka sai wannan ayan ta sauka ta yi rabbi gare shi ubangiji ya ce ma kana lil mushrikin bai dace ba bai kamata ba bi mushriki na da kafirai masu bautar dodanni an yi amurin masajid Allah lallai su raya masallatan Allah bai dace ba raya masallaci ba na kafiri ba ne a'a masallatan Allah sai dai man amana billahi wal yawmil akhir sai waɗanda suka yi imani da kuma Allah da manzansa da ranar lahira to shi yasa yace bai dace ba bai kamata ba ga kafirai lallai su raya masallatan Allah bil ifradi an kawo shi da ifradi single kenan wal jam'u da kuma plural ka gani an yi jam'i sannan kuma an kawo shi da wato guda ɗaya don aka ce masajidan lahi ya zama masallatan Allah kenan duk wani masallacin da yake doron ƙasa kenan ka gani in kuma masjidan lahi ne masallacin Allah ka gani bidukulihi da shiga cikin masallacin ma ba a so ga kafiri ya shiga masallaci wal qu'udu fihi da zama a cikin masallacin ba a so shahidina alhali suna ba da shaida da kansu ala an a bisa kawunansu bil kubri da kafirci su da kansu sun shaida su kafirai ne suna bautawa gumaka dodanni suke bautawa ulaika kaga wa'annan habidat amaluhum badadat amaluhum ayyukansu sun lalace bi adami sharriya saboda rashin sharadin ayyukan nasu eh aikin bai da sharadi shaidawa da suka yi da kansu da kansu akan cewa su kafirai din nan abinda ake nufi bi sujudi lisanni wato sujjada suke wa gumaka eh mutum ya je ya sassaka itace da kansa ya zo ya mai da abun siban mutum suke nan ya kai ya je ya kaba ya dinga risina wa abun eh ko idan zai tafi ya zo ya nemi sa'a a wurin abun ko kuma yana son wani abu sai ya nemi sa'a a wurin abun ko kuma zai tafi yana roƙon sa'a a wajen wannan gunki kaga dabbar kar ya wuce wannan ka gani yanna kufara quraish saboda kafiran qurayshawa kanu sun karance kanna sabu asnama wa karijal baitul haram a wajen ɗakin kaba suka kaba wato gumakan nasu inda alqawaid a wajen ginshikan wa kanu yadufuna bil baiti iradan kuma tsirara suke zagaye dakin kaba kamun bayyanar musulunci tsirara maza su yi da rana mata su yi da daddare dukkan su kuma tsirara ne kullama dafo tawafadan duk sanda suka zaga sajadilil asnam sai su yi sujjada ga gumakansu kaga wannan sujjada da suka yi da gumaka falam yazdadu ba abinda suke ƙara wa kansu da zalika da wannan illa budan min Allah face ne santar Allah a gani ka duba yadda matsayin tawafu yake manzo Allah ya ce at-tawafu hawla al-bayt mislu salat manzo Allah ya ce zagaya ɗakin Kaaba a zagaya shi din nan kaga duk wani mahaddaci in ya je zai je zagaya ɗakin Kaaba ai ka gani kuma wannan ɗawafi farilla ne